gwangwani kiɗan dukwara da gwamna gwagware masu daka sun fi shiri da tabare duka kwamandan arewa ka wuce bure ga wuta ta fi mamaya ga kirari kadinawa muna kira ga masoya da yi wa duku addu'a maribanya da aka wani wanda ya wuce a musanya mala'ala gwamna ka wuce a gidaya ka zama aljanna mai dubu na masoya ka iya sai a zo gurin ka a koya malan dokwara da gwamna gwagware kamshi ba musu a nemi turare Kyauna ta fi kyau ga masu haƙwari Tarihin ado a nemi amari Kwamandan arewa to a ne a ne Allah ne yake nufin kai daidai Kuta ina ka bulla sai nasara dai Kyawun zuciya da kyan a ne a dai Ka zama garkuwa ga duka talaka Gwamnonin kasar gaba ku irinka Fansar ranka ma ka bai wa talaka Kai Ka ce ba ka zillimin a kashe ka Kai Ka cinirar da Allah da nufinka Aniya dai Ka rika dai Addu'a dai waraka dai Bukurin bukar sunan ta yi daidai Tabbati gwamnatin ba Allah ta yama Sirrin ban kudin na gaya ma aiki jo ba zai yi safa da yamma. Da jami'ar tsauri ya isa zance, shi cin ofisi tausilar waraka ce. Da kwamishinan su kwadu muna ta kwatance, yiwu su faɗa gara abani a takaice. Da masu yi taranci to ka kula ni, lokal gaman kwamishina maza gani. Wakar duk ce jini ga fulani. masu murutu ba ruwansu da danni sakon dan sakiri ne ku tuna dai na malin fashi mai kira a yi daidai ga dauda aka huce dan katsinan dai rarara uban kalifa fa mawaki wanda gata da gaske yake kafara tana ta shiri kan taro in ji mutanen kasin na zabe barci da yau mun yi rashin wani kun rashin wani ba. Da gaske yake dukkanin kana ta shiri kan tsaro. Mutanen ka na zami yi barci da yau. Mun yi rashin wani kun gaba mu yi rashin wani ba. Da gaske yake dukkanin kana ta shiri kan tsaro. Ji mutanen ka na zami yi barci da yau. Na yi rashin wani kun gaba mu yi rashin wani ba. Da gaske yake dukkanin kana ta shiri kan tsaro. Mutanen ka na zami yi barci wani da tilo da babu mai yi mai kishiya Allah mai taimako ga masu haƙar rijiya suna ta ƙasa a zahiri a zuci suna ci gaba da gaske yake dukkanin gada ta shiri kan tsaro mutanen ka ta ina zami yi barci da yau Isa ilahu kara ga nabina yan haske da sunilin zabin koyina rali an sahabu inda mukan jingina har ma shi da fa'o kullum ba zan bar su ba da gaske yake dukkanin kana ta shiri kan tsaro ji mutanen ka tun da za mu yi barci da yau bayan ne sallaba tare ka tunan lokatu Rara ɗan ka hutu na yi aniyar kyan zato Gyara ya zo ka zanna in ka labe ma fito Birni har karkara ba za mu ji karfarsa ba Da gaske yake dukkanin ka na ta shiri kan tsaro Ga mutanen ka zanna za mu yi barci da yau Mun yi rashin wani kun ga ba mu yi rashin wani ba Idan dai ka ga alfijir jira ka ga zikin gari Kyale da jita jita ga maganar zahiri yawalan dokorar da shi ya haye mun bari rikon katsinan doko wanda ke kishin ci gaba da gaske yake dokorar da na ta shiri kan tsaro ji mutanen katsin da za mu yi barci da yau mun yi rashin wani kun gaba mu yi rashin wani ba a dai kwana da ga jariri ya riga ya zama ango da gaske mata ta sayar riga yau ka tunan doko doko ne gwamna afirka duka masoyin jaka da ke san mu da ci gaba da gaske yake dukkanin ka na ta shiri zanzaro in ji mutanen katin na za mu yi barci da yau mun yi rashin wana kun gaba mu yi rashin wana ma shirin ga zike ka yan ka na doko yake soyayi fannin matsalar tsaron jiha a cire laulayi da dj albishir gare ku zuwa saurayi mu ba shi haɗin kai ba zai ki kare mur'adan mu ba da gaske yake dukkanin ka na ta shiri zanzaro da mutanen ka na za mu yi barci da yau mun yi rashin wana kun gaba mu yi rashin wana ma ga malan dokorar da ya yi shirin arziki fatan shi jihar ta samu towaye zayaki magajin gwamna masariyar gadin arziki a kan gwamnonin kasar gaban ga irin namu ba da gaske yake dukkanin ka na ta shiri zanzaro da mutanen ka na za mu yi barci da yau mun yi rashin wana kun gaba mu yi rashin wana ma gwamna ya yi rantsuwa ga mai dukai a jinjina ya ce ko za ya ransa rai na sazi dangana baya barin yan ta'adda su yi ta kisa ko ina mai ta da'i ya zan ba za su ga karshen sa ba da gaske yake dukkanin ka na ta shiri zanzaro da mutanen ka dinga za mu yi barci da yau Mun yi rashin wana kun gaba mu yi rashin wana ba.
shi malam dokwarar da kun ga gwagwaran mu ne na mu gwagwaran ka na mai jin tausan mu ne mu kyakkyawan hali abun gashi a bayyane mu ba da haɗin kai ba zai bari a ci zalin mu ba Da gaske yake dukkanin ka na ta shiri zanzaro.
da mutanen ka na za mu yi barci da yau Mun yi rashin wana kun gaba mu yi rashin wana ba.
Dogon yan ta'adda yanzu suna fargaba suna tsoron kwarar da bai zama walinsu ba. Sun san in an haɗe ka gaske ba zai bar su ba. Ba sabo ba sani ga masu harbi dan gaba.
Da gaske yake dukkanin ka na ta shiri zanzaro.
Ga mutanen katin na za mu yi barci da yau.
Mun yi rashin wana kun gaba mu yi rashin wana ba.
Yau dai dan ba a sanni gwamnatin malam duk wadai. Katsinan duk ta kasance daidai wadai. Musamman matsalan tsaron jiha da ya dame mu dai. Insha Allah za mu san waraka nan gaba.
Da gaske yake dukkanin ka na ta shiri zanzaro.
Da mutanen katsin da za mu yi barci da yau.
Mun yi rashin wana kun gaba mu yi rashin wana ba.
Sakon injiniya na kara faɗi don kuji. Mun tare sakini ya zame ma jiha ta naji. Ku cewa Jabiru sauri ga wani sako ya ji. Jabiru ɗan sauri ma ba zai guji sakonmu ba.
Da gaske yake dukkanin ka na ta shiri zanzaro In ji mutanen Katsina da za mu yi barci da yau.
Mun yi rashin wana kun gaba mu yi rashin wana ma Akwai dabati gwamna joba don ko yana ji da ni. Da tsarin joba ko da yaushe yana yi da ni. Rarara dan ka hudu za na yi zancen gwani. Baro kulawan joba wanda bai yi gudun nashi ba.
Da gaske yake dukkanin ka na ta shiri zanzaro Da mutanen katin da za mu yi barci da yau.
Mun yi rashin wana kun gaba mu yi rashin wana ma
Malam doko Kokarin da kake mun mu ya fito an shaide ka.
Babu inda kake boye gaskiya Malam Dauko Kokarin da kake mamu ya fito.
an shaide ka babu inda kake boye kan na ce malam doko kokarin da kake mamu ya fito an shaida ka babu inda kake boye kan Malam Dauko kokarin da kake mamu ya fito an shaide ka babu inda kake boye gaskiya na zawar ware zare da abawa kuwar mato Malam Dauko na ji masu shirin tuku sun kitso
ya shirin zare kwankwato magautan mu wanda ba su shirin nuna gaskiya kokarin da kake mamu ya fito babu inda kake boye gaskiya baba kai dai zauna ka shahura da ka da ka gumba da farfara jagora tafiya sai da an gara mata wallan musur jalali ya baka kariya Malam Dauko, kokarin da kake mamu ya fito an shaide ka.
babu inda kake boye gaskiya Malam Dauko, yan ta'adda ko karshen ku ne ya zo Malam Dauko, gwamnatin malam duka ce ta zo Malam Dauko.
Kabiru kwarar da bisa yau mu ne ya zo gwamna duka da jalali yake ba shi kariya Malam Dauko, kokarin da kake mamu mun gani an shaide ka.
abu inda kake boye gaskiya Malam Dauko, damuna ita ce lokacin ruwa Malam Dauko, dole ne na fahimtar da yan uwa Malam Dauko.
dole ne mu fita mu yi tururuwa mu rike duka gwamna namu yana nuna gaskiya Malam Dauko, kokarin da kake mamu mun gani an shaide ka.
abu inda kake boye gaskiya Malam Dauko, dukkan ta matashi da kwarjini Malam Dauko, ko anan wani na maganin wani Malam Dauko.
Kusan da ya gwada kwamfin shi an gani ku ji tsoron shi shi kurin kuzi ne ka bi gaba daya.
Malam Dauko, Kokarin da kake mamu mun gani an shaide ka.
babu inda kake boye gaskiya.
Malam Dauko, Yau tsaro dole ya daina gargada.
Malam Dauko, Kan gida shi ne mai tsaron gida.
Malam Dauko.
Kun ji dai tsarin dubba saknada. Sabi kokari mu kare gidajen mu bai daya.
Malam Dauko, Kokarin da kake mamu mun gani.
an shaide ka.
Babu inda kake boye gaskiya Malam Dauko, da matasa sun samu ayyuka Malam Dauko, Babu wanda yake bi da mu jaka Malam Dauko.
Tarko ne ya ga ƙarshen ku yan jaka Yau harkar tsaron mu mu muka karfe ta bai daya Malam Dauko, Kokarin da kake mamu mun gani an shaide ka.
Babu inda kake boye gaskiya Malam Dauko, Rabu dai shi ke bai da kainuwa Malam Dauko, Jijiyar ta tana karkashin ruwa Malam Dauko.
Karfakar ka ta zaren makeduwa Allah za ya taimake ka da kwazo da juriya Malam Dauko, Kokarin da kake mamu mun gani an shaide ka.
Babu inda kake boye gaskiya Malam Dauko, Dubbati gwamna duba ya shigo Malam Dauko, Jarumi shi ne maganin rago Malam Dauko.
Ko na ce kamalan maganin zago Har gara da su kwano gaba daya Malam Dauko, Kokarin da kake mamu mun gani an shaide ka.
Babu inda kake boye gaskiya Malam Dauko, Sai ka jafi mu mi ka gaisuwa Malam Dauko, Cikin su tabta shi maganin hawa Malam Ka Dauko.
sauri jafi ka ƙara addu'a Rabbu ne ya gaya ma gaba daya Malam Dauko, Kokarin da kake mamu mun gani an shaide ka.
Babu inda kake boye gaskiya Malam Dauko, Bala haku dole mu je gaban maza Aya Malam Dauko, Nan mu je zaki kafin giza Malam Dauko.
Kace garin Musawa da gargaza namijin gaske wanda ba a yi mai kullu kujiya Malam Dauko, garin da kake mamu mun gani an shaide ka.
babu inda kake boye gaskiya Malam Dauko, kwamishina na sufar mai farin jini Malam Dauko, na kira ka idanu abun gani Malam Dauko.
dangare na matasan mu sun gani yusuf na abu dagara duijar sai ta kabiya Malam Dauko, kokarin da kake mamu mun gani an yawa shaide ka.
Babu inda kake boye gaskiya Malam Dauko, Injiniyan dai mun tare dan gida Malam Dauko, Na ka sako ne babu gargada Malam Dauko.
Ga amini ibun sani dan gida Raba alkhairi sani dan lami babu kauciya Malam Dauko, Kokarin da kake mamu mun gani an shaide ka.
Babu inda kake boye gaskiya Malam Dauko, Da gaske yake kafara tana ta shirin kankaro in ji mutanen kasin na zabe barci da yau.
Mun yi rashin wane kun gaba mun yi rashin wane ba Da gaske yake dukkanin kana ta shiri kan tsaro.
Mutanen ka tsaye na zami yi barci da yau Mun yi rashin wada kun gaba mu yi rashin wada Ce da gaske yake dumfarar kana ta shirki zanzaru Inji mutanen ka tsaye na zami yi barci da yau Na yi rashin wane kun gaba mun yi rashin wane ba Iya da gaske